أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙarin yabo da jinjina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya bamu ikon zuwa wannan guri domin ribantan daman da ya bamu ya Allah kai muke roƙo kai mana arzikin faɗa bayani da kuma aikata abin da yake ya dace da sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam aka san haka kuma Allah ka kare mu yau Lahadi 15 ga watan biyu a 15 ga watan 12 shekara ta 1442 wanda yayi daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2021 da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu na wannan littafi salsabilu shafi wanda Allah ya ba mu iko muka faro kuma wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi a baya mun ji abin da ya shafi makharijul huruf da sifatul huruf da kuma ma'anan tajwidi da tafhimi da tarkiki duka a yau in Allah da matashin karatunmu shine babin ra'at babi kan hukunce-hukuncen harafin ra'un ya ce ra'at ne ta kula da akwai ra'un wacce ake kawarrata akwai ra'un wacce ake sirrata sannan kuma akwai ra'un wacce take da fuskoki guda biyu sai zanto kenan sun karkasu kamar ra'un kenan guda uku shi yasa sai jam'anta ya ce babu ra'at a baiti na 172 malam ya ci gaba cewa wa raqiqir ra halalin kisari wa hala iskanin anin kisari in kana asliyan wa mausulan biha wa laysa ulun ba'du fi kalmatiha wa firqun al khilafu fihi mushtahar لأن الاستيلاء بعدها انكسر ورقيق الراء كثير حرف الراء duk inda ka ganshi wannan amurin mutlak ne duk inda ka ganshi a cikin alkur'ani halin inkisari halin da ra'un ya zo da kasra hali na farko kenan iri kaman rijalun rijalun kaman alghorimina alghorimina ri sai ka sirra wahala iskanin anin kisarin wahala iskanin da kuma hali lokacin da ra'un ta zo da sukuni anin kisarin a gaban kasa bi ma'ana idza kanatir ra'u sakinatan ba'da kasrin in kana asliyan amma hadha al-kasr yakunu asliyan la aridan wani idan kasar ta zanto ta bijiro ne kaman iniru tabtum ai asalinsa in iru tabtum ne ko iniru tabtum to na za a kawar rata amiru tabu za a kawar rata wacce nan mausulan wa mausulan biha kasirar ra'un idan ta zo da sukuni gaban kasra sannan kuma za ka wuce za ka wuce ta cikin karatu kun gane ko kasirata kaman ina kaman fil auna fil auna kaman mirya mirya walaysa ulwun ba'du amma a gabanta babu harafin istila'i ulwun bi ma'ana alil harful istila fi kalimatiha a cikin kalmarta mafhumul mukhalafa na nuna idan akwai garawun din sakina gaban kasra gaban ta sai aka samu harafin istila'i kenan za a mene za a kawar rata kamar yadda za mu gani misali a gaba to ba da ya ci gaba da cewa wa firkun khilafu fihi mushtahar lafazin firkun ra'un din nan tana da fuskoki guda biyu idan kun lura da kyau ai ta cika ka'ida ko ya kamata a sirra ta ne saboda gati gatanin sakin na tan ba da kasrin kuma mamsulan biha ko to amma kuma idan muka duba za mu ga harfin kafin nan wani harafin kafin na harafin istilahi ne to wannan sun ce malamai sun ce akwai fuskoki guda biyu fihi alkhilafu alkhilafu muntasharun fihi akwai sabani na malamai wanda yake ya watsu tsakankanin malaman waɗanda suka ce a kawar rawan din firkin suka ce saboda ai harafin istila'i ne kawai mu ba ruwanmu ba za mu kalli wasalin shi ba wani suka ce a'a asirin round din su sun ce eh harafin istila'i ne amma yana da kasara ai shi yasa suka ce asirra li'anna listila ba'da hankasar shine malam yace li'anna listila saboda harafin istila'i in kasara ba'daha ya zo da kasara a gabanta wal khulfu fi fil qitri wa fi misra ata waqtina ma fi waslin kullin thibita wa ba'da fathin wa indimamin fukhima na نعم شو شكرا شكرا ورققا وقفا بعيد الكسر او يا سكن او ساكن عن كسر ya kawo mana gurare guda nawa da za a sayar ra'un idan ta zo maksura idan ta zo sakina ba da kasirin walaisa ba da harfin istila haka ne ko to sai ya ci gaba da cewa wa raƙiƙan haka nan ka sayar ra'un din nan wakafan lokacin da ka tsaya bu'aidal kasri ai bayan a gaban kasra kamar mene qadir qudir qudir fasbir sai ka sirra ita wacce nan rawun saboda tsayawa da kai akan ta ga ta sakina ba da kasrin ka sirra ta au ya sakan ko kuma idan ta zo a gaban ya'un sakan wannan fi'ili ne nan amma atlaka wa radabi ya sifa auya sakina mana kenan auya sakina ko kuma ta zo a gaban ya sakina qalu la dhayr inna ila rabbina rajim ko zaka sirra ta kamar misali waf'alul khair sai ka sirra ta qadir wato ma'ana shin an samu harfin lin ne gabaninta ko kuma abin nan ya sakina maddiya au sakinun an kasirin au sakinun ko kuma aka sami harfi sakin ya zo gabanin ra'un an kasirin a gaban kasra kaman hal fi dhalika qasamul lidhi hijr hijr hijir idan ka lura da kyau ga ra'un nan tana da kasara ko ga me kafinta sakin sannan kuma ga gabanin da akwai kasara to ita ma wannan kasirar ta kasirar ta ita ma wacce nan wal khulfu fil qitri wa fi misra ata wa iktira ma fi waslin ma fi wasli kullin subita subita wa atal khulfu sabani ko ra'ayoyi na malamai ya zo في القطر أكراء تا وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل دكما ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك, ملك مصر ونرى أنتم guda biyu akwai kare juna ilimi na malamai to amma idan muka duba da kyau wa asalna lahu ainal qitri wa minal hadatul muslimi zai mata tarkiki ko to halatta lokaci ma tarkiki shine shine mafi karfi kun gane duk da idan ka zo tsayawa akan wa asanna lahu anil qitr kana da fuskoki biyu ne at-tafkhim wa tarkik to sai ka lura halatul muslimi za a yi mata tarkiki ko to lokacin da zaka tsaya akan ta ma sai kai mata tarkiki still tarkiki shine akawa من التفخيم أما أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار حالة المسلم زي متى تفخيمي كو تو إتما إذن كزو سيوا تفخيمي شيني الأغلب شيني المقدم shi yasa malam yace mana wa'atal khulfu sabanin malamai yazo fi firkin a lafazin firk a kalmar alkitab da kuma misr waktira ma fi waslin amma an zaɓi hukuncin da zai zama a tabbatar da ra'undin lokacin tsayawa a kowace kalma to an zaɓi irin hukuncin da za a tabbatar ma ra'undin ne halatar wasli ba sani ba mun gane ko subbita kullin ko ko kuma waktira ma fi wasli kullin subbita amma malamai sun zaɓi irin hukuncin da za a tabbatar mara'un din halatar wasuli an tabbatar da shi ma shine muqaddam halatar waqfi wa sallallahu ala al-qitri wa min al-jinn tana da kasra halatul wasli to shikenan halatul waqfi kasra shine muqaddam sai kuma iskan ah, sai kuma tafhim na biyu wa nada fir'aunu fi qaumihi ya qaumi alayhi salamu mulku misra wa hadhihi al-anhar zai ma tafhimi ne waslan to amma idan aka zo tsayawa to tafhimi shine muqaddam mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace wa ba'da fathin wa dhimamin fukhima أو بعد ساكن أتى بعدهما ورجه التفخيم في وقف كسير عن غير كسر أقصى يسر ونذر وإن يكب بالروم راء الوصلة ولا تنون مع روم أصلا وأقف تكريرا بروم براء شددت ووصلا ووقفا وكذا إن سكنت ما لن يجي قبل وفخما ana tarkimin ra'un ba da fathin idan ta zo a gaban fataha kamar ne maruqadina maruqadina kamar mene kuma maruqadina mar kaga saki na bada kasirin bada fathin ko to sai aka warrata kamar mene kuma na kamar maryam jamil to akwai waɗansu kila za ku iya haɗuwa da wasu wai su suna da ra'ayi idan ra'ayin ta zo da fata ko ta zo da domma amma gaban da sai aka samu ya sakina ya'un sakina za a sirra ta ne ko kuma aka samu alhamza kamar mar'u mar'u ga ta nan sakina ba da fatin amma gaban ta akwai alhamza to gaskiya wannan da'ifi ne malaman tajwidi ba su san da shi ba kawar da ta za a yi kawai saboda ta zo sakina ba da fatin kamar nan yadda kamar yadda kawo nan wanzimamin idan ta zo idan ta zo sakina ba da zammin shi ma haka kaman qur'an kaman qur'an kaman furqan za ka warrata ba da sakinin afwan wanzimamin haka ne ko to au ba da sakinin ko ra'un din ta zo a gaban sukuni ata ba da kuma shi sukunin ya zo a gaban fataha ne ko kuma mene ko kuma dhamma ne kai malam ya nan yayi fasaha mai kyau ya fi ibn jazari gaskiya sosai kuwa to idan muka sami ya ra'un ta zo sakina gabaninta akwai kasra afwan akwai sukun sannan gabanin sukun din akwai kuma fatha to za a kawar ta ne kamar ya kenan ba sani ko wani zai iya gane wani misali ga ta sakina kabla ha sukun ne sannan kabla ha kuma fatha eh eh tunda ya ce au ba da sakinin a ita za a ɗauri ita dama saboda dalurin bijirwa ne a tsayawa da aka yi mata kai ta zo sakina kafin da kuma akwai skun kafin skun akwai fatha ko kuma gomma akwai fatha ko gomma Allah saka da alheri wal fajr wal fajr wal asr za ka warrata nan kal qasr za ka warrata walayalin ashr to za ka warrata nan ne ya fito ko kaga kan dalilin tsayawa ne sukun ne bijiro mata wa qablaha sukun wa qabla sukun fat sai kuma da ka sami bamma gabanin sukun din kaman kaman خسر جميل جدا كمان إن الإنسان لفي خسر خسر تذاكر الرتاع والنقر يا بتكو ما الله saboda a waɗannan waɗansu matsalola ne galibi za ka same su a cikin littafin tajwidi ba to amma ga su gashi su ya fitar mana da su kuma ya ya kawo mana bayanin su to Allah ya saka musu da alheri warajjaha tafhimu fi ah, nan ne ko ya an fahimci wannan baiti na 177 ko wa ba da fathin wan dimamin fukhima a ba da sakinin ataba alahuma an gane shi ko to barakallahu fikum ah, warajjahu tafhima fi waqfin kusir an gairi kasirin aksa yasrin wa nuzur warajjahu tafhima malamai sun rinjaye da tabhimi a kawar rati kenan fi waƙafin dalilin tsayawa kusira an gairi kasrin wanda aka yi marawun ɗin kasra amma ta zo ne a gaban wani kasra za a kaurara ta tafhimi shine mafi karfi shine suka ce kaman wallaili idha yas yas yas kaga inda zaka je riwayan warshu suna isbatin ya za'ida ai da filin sara yasri sara yasri to akwai riwayan su da suke share ya'un za'ida kamar hafsu yes to me zaka tabbatar mata to idan muka duba da kyau ai halatul wasli me za a mata tarkiki to yes dalilin tsayawan nan da aka yi sai bi sukuni ya bijiro mata kafin daga sukuni kafin sukuni kuma ga fata to kaga yanzu automatically hukunci ya canza daga hukuncin asali Allah ne maka arziki ka tafi Lagos da ka tafi lagos kasuwanci kila ko kuma ka ce ka abin nan ya aka ya aka yi kawai malam kuma sai allah ya maka arziki da wata alarmiya shikenan sai ji to da allah ka dan kara kwana ko da kwana goma mana mai misali kaga daga nan hukunci sai ya canja daga sai ka tashi daga mai kasuru a koma mai zaman gida kamar yadda malamin bidiyo suka ce kawai sai ka ci gaba da sai ka ci gaba da cika sallah abinka Allah ka samu na yasa ai ka san shi arziki ba inda Allah bai yi dan bawo ya ce matan mutum kabarin sa ai shi da shine waɗansu suka fassara wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja cewa daga kashin awazanka ne aka cire aka ciro na ba aka halitta ko kuma sinadarin da aka hada wajen halitta matan da zaka aura kuma sun fasara shi haka so duk matan da zaka aura ciki iko Allah sun ta'ala ko mata bakwai zaka aura da sinadarin kashin jikinka aka hada na kirjinka aka hada aka wajen halitta su yadda waɗansu malamai suka ce to Allah ya ji kan malamai Allah ka sa mu na yi asa duniya da lahira wannan insha Allah kamar yadda na faɗa zai zama mana kusan littafi na kusan karke wajen manzuma da kan tajwidi insha Allah ta'ala yanzu kuma idan muka sake samun fursa to na riwayoyi za mu rinka yi kawai na riwayoyi za mu ci gaba da yi kawai insha Allah ta'ala saboda yanzu tajwidi yayi nisa insha Allah Allah ka sa mu dace Allah shi kara sama rayuwar nama albarka ga baki da warajjahu tafkhima fi waqfin kusir malamai sun rinjayar da tafkhimi watan yassir ina akwai fuskoki guda biyu ne so sun jayar da kaurara ta idan ta zo da kasra afwan warajjahu tafkhima fi waqfin kusir an ghairi kasrin ko yawa aksa yasrin wa nuzur to to wancan wannan misalin a'a ina da dan abin nan wannan ne an asri li an asri li ibadi an asri fa asri akwai fuskoki guda biyu kun gane fa asri bi ibadi laylan fa'asiri bi ibadi lailan ai shi ma fa'asiri ko to amma da ke umarni ne sai aka share ya'un din nan shine alamatul jazmi ko to kana da fuskoki guda biyu ne ko ka kaurata ko kuma ka sirrata amma tafhimi shi yafi lokacin da ka tsaya shine waqa warjahu tafhimu fi waqfin kusir an gairi kasrin aksa yasrin amma aksin wal layli idha yassir yassir yassir da kuma nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur nuzur din nan a wata riwaya shi ma akwai ra'un hadatul wasil zaka tabbatar da ita fa fa kaifa kana azabi wa nuzuri wa laqad yassarna alquran wa nuzuri wa laqad yassarna alquran to a wannan gurin kun ga ai yasri akwai ra'un ko a afwan akwai yawon a gabanta ko yawon din nan dalili amin dalilin me aka mata dalilin tsayawa ko kuma wata riwaya ko da ma riwayan da ake tsayawan ne za a share ita yawon din ka misali idan ka dauki warshu shi warshu asbata ma asbata min la'ati zawaid halatul wasl ne kawai bana halatul waqfi to idan ka zo yas da nuzur zaka tsaya ne ai to lafazin yasir akasin fa'asir ne zaka zaka yasir akwai fuskoki biyu akwai tafkimi akwai tarkiki amma tarkiki shine mafi karfi yasir tarkiki shine mafi karfi a yasir wa nuzur shi ma tarkiki shine mafi karfi kun gane amma in ka karona ta wani zur ka kalli zaman da ke gabanin kafinta wannan yayi yayi wa in takib bir raumi wa ra'il wasla wa la tunawwin ma'a raumin asla wa in takif idan ka tsaya bir raumi da raum ra'il wasla to sai ka kiyaye halin da zaka hukuncin da zaka tabbatar da shi halatal wasli halatal wasli ehem to can gurin ga wani bayani nan malam yake cewa taqiq wallahu aula wallahu ta'ala aula ta'ala alam annan raji wato mai shirkin wannan alwafi fi shari sarsabili shafi ya kawo wani bayani nan ya ce a wata hakiku amma matabbacin bayani wallahu ta'ala alam amma Allah shi ne mafi sani annan rajiha fi wa nuzur a tarki amalan bil asli kun gani abin zai baka mamaki wa nuzur ai ta zo ne saki na bada zammin ko to shikenan mafi karfi shine tarkiki shi yafi karfi kuma wannan ita ce fahimtar a shaykhul kul wa imamul kul ibn jazari ya abin da tafa kai kenan da kuma da kuma imamu shatibi da wasu su ya dan ka kawo maraji masadir inda zaka samu wannan bayani ka je ka duba annan shirfi qira'atul ash da tayyibatun nashr din ma ka je ka duba sirajul kari sharhi shatibiya ka je ka duba alfa'id tajwidiyya sharhin muqaddimatul jazariya ka je ka duba tanqihul wasid fi ilmi tajwid duk ga sunan to Allah ka samu dace wa in taqibir rawmi ra'il wasl wasla idan ka tsaya da rawm to ka kiyaye irin wasalin da harafi ke da shi shine za ka bashi lokacin da za a yi ram din kamar yadda muka yi bayani a baya wala tunawwin ma'a raumin asla amma karka yi tanwini a hafuwan wala tunawwin karka zo da lafazin nunun ma'a raumin yau lokacin da ka yi ram wallahu gafurun rahimun ko yau kaga maganan nan kenan malam jibril na jiyan nan eh jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wallahu ghafurun rahimun a, wallahu ghafur ghafurun ko to idan za ka yi ram ya za ka yi Hmm? ko kuma me muka yi bayani jiya wa iya tunatuwa an yi bayanin za a yi za a yi tirmini Allahu ahadun sai ka ce ahadun ce za a yi tirmini eh na'am yawwa haka yake haka yake sosai kuwa to kamar wani misali ne aka ga mun kawo jiya
dan jamil jiddan ghayra mudar kaga mudar mudarrin ko rin ghayra mudarri kawai zaka zo da shi sai ka zo da kasara kawai ba za ka yi tanwinin ba ba ba za ka sa nunin din tanwinin ba Allah ya saka da alheri shi duk dai mun yi je mun ji mun yi je ko e aslan idan za ka tsaya a kan kalma munawwana tana da tanwini ai tanwini nan ibada ce alimin safina ko to wajen lafazin ka karka zo da lafazin nonon din nan kawai sai dai ka zo da wasalin guda ɗaya shikenan Kai, wacce wannan wannan fa'ida ce mai kyau fa fa'ida ce mai kyau kaga ma alhamdulillah wannan baitin ya ƙara warware mana wanda wancan wancan mishkilan ta bayar da na ya dan gargada kanta Allah ya saka da alheri wa akfi takriran bira'in shuddidat waslan wa waqfan wa kadha'in sakanat to bari mu duba shi ibn jazir ya ce mene wa akfi takriran idza tushaddadu haka shi kawai ya ce bai ce mana waslan ko waqfan ba amma shi malam da ya ce wa akfi takriran ka sauƙaƙa siffan takrir kar ka zo da yawa duk cikin sifatul huruf kowace siffa ana son ne a ji ta cikakkiya ga kowane harafi amma idan siffar takrir ne to ka sauƙaƙa ta ba a san ajita da yawa ko shine wa akfi takriran ka sauƙaƙa siffar takrir bira'in gara'un shuddidat idan ta zo da shadda dalilin idigami ne na nuna sakina ko tanwini ko kuma idigami ne na al na abin nan lamun shamsiya waslan wa waqafan lokacin tsayawa da lokacin da ka wuce kar ka zo da wannan takririn da yawa waka za in sakana haka ma idan ta zo da ɗauri to ka ganin ibaran wani ta fi fasaha na malam suleiman na malam usman ko na malam usman mai san sabi shafi ita ce ta fi fasaha a kan ta ibn jazari tunda shi ya nuna mana ga lokacin da ya nuna mana lokacin da ka tsaya da lokacin da ka wuce karka yi zo da takrir takrir din shine ka zo da ra'un da ya min rabbihim kun gani wasa'atu adha wa amar wa amar kar kuma aji ka ce wasa'atu adha wa amar abba to karka yi haka wa amar kawai shikenan wa akhfi takriran idza tushaddadu ibn jazari nan kuma yace wa akfi takriran bira'in shuddidat waslan wa waqafan wa kadha'in sakanat Allah ka samu dace gaskiya yana da kyau mu je fa mu sa ma- mu je mu sa yan uwa dalibai a makaranta a shiga haddinta na eh a sosai kuwa ai watan kun gane kun ga ɗaliban da suka kammala hadda yan uwa dole ne fa sai mun san yadda zamu yi musu ku duba jihar Kaduna nan galibi da yara sun gama hadda shikenan fa sun gama makaranta duk galibi kowace makaranta a a maimakon a lokacin ne za a sa musu aji za a sa musu wani aji na musamman na farko za su sake murajan haddansu idan haddan ta zauna zamzam to a sa musu wata riwaya kuma na biyu kuma a ɗibo ulumul qur'an a sa musu a dan ɗauko ilimin luga kaman kaman fiqhul luga fassarar kalmomi irin kamar su qira'atul rashida da dai makamancin wannan a dan sawo wannan littafin kaman guda ɗaya haka wanda zai taimaka musu su fahimci larabcin a sa musu nahawu a dan ɗauko musu hadith da fiqhu wanda za su za su san ibada ma'ana dai a dan ƙaro musu waɗansu ilmoma tajwidin kuma sai a faɗaɗa shi abin da ke faruwa kenan makarantar mu sai ga da zarar yara sun gama makaranta shikenan aqida ma jamil jiddan ga kuma aqida ga aqida jamil jiddan shi dama shine awwalan kuma ka gani to da dama sai ga dalibai wallahi kuma abin ya fi shafan mata duk maza suna yawo sukan je can makaranta je can makaranta amma ko mata fa ita tana gida ne sai ga ita banda haddan ba abin da bata- ba abin da ta sani ita sai haddan kawai a to gaskiya mai kokari sai a musu ma wani tsari to za su yi haddan tubatul atfal jazariya sai kuma sarsabilu shafi a shekarar sai a raba musu into abin nan sai a sa syllabus a raba musu su rinka haddace abiya din ana fasara ana musu bayani kaga shikenan sai a kara da sai a kara sai su kara kyau amma matukan dai an sallame su to shikenan to karatun ba su ma kusan ya tafi kenan fa zai je ne to wani ma ba bai ma gama makarantar ba zai je ne ya bude gareji shi ma ya zama malami to ko kaga fitina ta uku wallahi malam malam na taɓa yin wani analysis a jihar kaduna nan sai na ga population na malamai a na ɗaliban da suka ƙware wajen karatun Kur'ani da haddarsa population nasu ya ninninka na malaman wallahi kuwa saboda galibi malaman musu ya haƙuri galibi malaman ba sa ƙara karatu gaskiya sai kaɗan ne ko suke ƙoƙarin ƙara karatu kaɗan ne gaskiya ɗaliban su sun fi ma dan kokarin ƙara karatun saboda kullum suna zuwa musabaka ne musamman wanda Allah ba su nasibi da hazzi a cikin musabaka wani ya je musabaka ta jaha ya je ta local government ta ban ta local government ya je ta jaha ya je ta ƙasa ya ƙaru sosai sai ma ga ma malamin shi kyau wani ma ya samu har ya je na waje ma to kai ko malami kana karantarwa in baka ƙara da kyau ba wata ran sai ka zama malam malam abin da zai faru kenan to Allah ka samu dace so gas wa alaikum assalam to na malam shi ma haka sai ka zo da sai ka zo da abun nan wasalin guda ɗaya shikenan ko sai ka wuce ka- ka- kai ram ɗinta ka gani to Allah ya saka da alheri Allah ka sa mu dace har yanzu nukan je zauri in zauna akwai zauren da nukan zuwa kullum sai an saka muktasar muktasarul khalil na bidiyo ba wallahi kuwa aka nukan je in zauna ga yan uwa dalibai aka zamu ta karatu ka gani kafin ma a gama ta sai an gama tofatul hukam na fikihu sannan kuma mu duka to yan uwa haka ake yi yawwa ko mun malantanka ka saukar da kanka kai ma baka iya ba ka je ka koyo da haka ne za ka karu mu cire girman kai Allah ka samu dace wa alaikun salatullah shek bayanin nan da kake yi na malam da su kan yi karatun a hadisi mai aya a cikin Na'am.
masallacin cikade na'am bayanin da nake musu na ce ni ma yanzu ina gama karfe takwas Eh.
zan tafi makaranta Allah ya saka da alheri misalan ma Eh.
ke bayarwa na malam gaya ma mutanen mu gaskiya ne sosai kuwa da yake karantawa mutukar ba zai je karo ba akwai matsala akwai matsala akwai matsala Allah ya saka da alheri mana ci gaba da tajjini din a in Allah yadda ai duka gabaki da mu za mu ko shajja anan in shajja ku haka za mu ta yi sosai kuwa wallahi tallahi malam kuma in ga mana wani abu kun ga lugan nan lugan nan wallahi kar kai wasa kar kai wasa a ce luga kana da matsala ba dai zaka iya kai- kai karken luga din ba ka ce kai kai ka gama komai a kai abin da zaka iya kawai yanzu haka yanzu haka malami na da nake baku labarin shi wannan wannan na wajen luga dr mustapha jiya jiya na sa zan zan je gurin shi in gaishe shi bayan na je na gaishe shi kuma zan roke shi ne ya sake bani lokaci inda dama ko da sau ɗaya ne a wata don gaskiya wannan dakaran ba za a iya barin shi ba wallahi kuwa wallahi kuwa yanzu kaga to bari dai mu ci gaba dai Allah da ya samu na yasa don kaga gaskiya bacin lugan waɗannan tafardin ba za mu yi su ba babu istimal huruf babi akan yadda za ka yi mu'amala da haruffa ma'ana yadda za ka furta haruffa da ka tabbatar musu da hukunce-hukuncen da ya dace da su malaki cewa yau afwan da Allah mu ga littafin nan malam Mm, da guda uku ma duka masha Allah to yan waga samfurin littafin da na ce a ƙara samu su ko ga tufatul wardiya wanda ke a zaure din nan ta na hau ga tasriful izzi ga ta na sarfi kenan ga kuma na dirasatun fi qawaidil imla ga su 600 shi wannan 600 wannan 600 kaga tsadan kayayyaki da can wannan ai 300 250 ne ma da wallahi to kaga da tsadan kayayyaki dole yanzu 600 shikenan sai kuma wannan 150 to saboda haka yan wa fi zalika bi na fasul mutanafisun jamil 350 eh wanda ma Allah ya sa yake da hali yayi yayi sadaka jariya ya turo da kudin ko a ji a fitar da yan uwa duka kawai shikenan yanzu ba duk inda aka karanta fa kana da lada duk inda aka je aka karantar kana da lada ilimin sai ya rinka yaɗo yana yaɗo kamar kamar ice ne da biya kamar bishiya ce da rasanta za ta fito haka a tsuke kai kenan sannan kuma sai ka fara ka fara a fara aiki da ilimin ka gani za ta rinka rasa tana buɗewa ko to haka ladan sai ta buɗewa to saboda haka yan uwa muna kira duk wanda yake da hali ya turo kwadan ɗan miliyan ɗaya ne sai a je a sai a ji a fitar da ita a ƙara gayyato jama'a a zo a sa a yi cikin iko Allah sun tana da Allah taimaki muka samu muka karanta jama'a fa'idan za ta karu za ka samu lada duk wanda ya karanta ya je shi ma ya karantar za ka samu lada duk wanda ya je karanta da wani guri za ka samu lada haka ake yi yan uwa to Allah ka samu dace jahidu na a wannan samfuri ne aka zo da su kowa ya kowa ya gani ka san mutanen mu wani ya ya- shi ya fi gane ya sai agogon miliyan daya sa hannu yau waya ta miliyan daya ga hula kuma ta ko da dan dubu kai ita ma miliyan daya a gaskiya ne to mu ci da kudin mu sayi kayayyakin aiki ai kayayyakin aikin na su ne za su gina mu ko masha Allah kamar soja ne zai tafi yaki ba bindiga ba wuka ba ah, albarushi ba komai ai za ka ce ma mai mahaukaci ne ta rumin izza wata namu lelan da saboda haka mu duka ke ma in Allah ya sa kina da kwalla a gida kina da yan kayayyakin kwallo ko kuma kin kwashi adashi ki kawo mana adashin Allah kuwa ko kuma ki kasa shi kashi uku ki kawo kashi da a je a bubbugo da tattafan a zo da sunan a raba fi sabilillahi ai ta karatu ai ta karatu cikin ikon Allah subhanahu wataala kuma daga nan a dan yi refreshment yanzu ko da jaja aka zo rabin da jaja kowa aka bashi ana karatu ai kaga lafiya lau karatu sai ya shiga da ai tan da musabin ko babu istimal hurufi iyyaka an tufakhima al mustafila in kana listi ila in kana listi ila bihi muttasila iyyaka ina jan hankalinka an tufakhima al mustafila ina jan hankalinka ai Allah tufakhimal mustafila kada ka kaurar harafin isti'la harafin istifal kusan har baka shi biyu ne akwai harafin isti'la'i su ake kaurarawa akwai kuma harafin istifal su ake sirarawa ko to iyyaka ina jin kunninka an tufakhimal mustafila kada ka kaurar harafin istifal in kana listi'la muttasilin bihi idan harafin isti'la'i ya hadu da shi shi harafin istifali ba kamar can ne shi ibn jazir ya ce mene faraqiqan mustafilan min ahrifi wa hadiran tafkhim lafz al alifi ina misali kal haqi wahdi nas sirata wal taqa wal mudhadina wa aziman rahaqa kal haqq أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن الحق أقا الحاء دا قو أقا قو مستعل نيكو حا كما مستفل ني تو تسير الهاون دن كركا كركا كور راسك باجي ديك تشي آه أنما أنزل إليك من ربك الحق حق to kaga lahan ya faru allahalul jali ko kafi yanzu in ka je kauye ka ce alhaqqu wani ma zai ce allahu akbar kaji balarabe ka gani shi karatun ya yi mishi amma da ya san tajwidi zai ce a'a ai ka kawar ha'un ko Allah ya saka da alheri wahdina wahdina kada karar ha'un zamu ta ishara ne kawai as-sirata as-sirata amma menene ba za ka karar ba nan
صاد الرأي
sadun ne harfin istila'i tsawon harfin istila'i ne ko ra'un kuma ita za ka karar ta ne saboda mutuha ne ba da fatin tana da martaba ta farko don tafkini ko to sai dai zama hamzatu wasl din nan to amma kuma ai idan idan ka ce ihdinas siratal mustaqim askattahu fi darjil kalam to me za me ba za ka raba
sai dai ya kawo ya hada su wahadi na sira kaga guda ɗaya kenan sai ce wani tafa eh to idan ya hada ne to nunin ne ba za ka raba wahdinas sira karka ce wahdino no wahdina wahdinas tunda kaga ai ga harfin istila ya zuwa gaban nunin ko masha Allah nan ne ma insha Allah waltaqa فالتقى الماء تاء كده كرر مدحضين مدح ح كسير الهاول لنكا وعظيما آ ك- ك- ك- كسير عين رهق رهق كاغنن هاء تا مقبتي حرفا نن كرر غدا بيكو جاورت الهاء مفخمين وهما الراء والقاف تو لابد ان تركك الراء ان تركك الهاء dunar ra wal wal kaf mu ban nan ko wal hamzu raqiq min a'udhu hidina Allahu Allahu talaqul hamdu ana to warqiq al hamza kasir harfin al hamza min a'udhu a- a'udhu kada ka kawar al hamza din nan ihdina ihdina ih ih kasir da shi za a samu itis- istifali ko ih ih kamar haka sannan kuma Allah a Allah a Allah a shi hamza din nan kada ka kaurara shi ka sirra shi lamun ce kawai da tabi za ka kaurata at-talaq at-talaq at-to shi ma kaga ce o o to o o ka sirra alhamdu ha'un din duka da harfar za su sirra a wannan kalman sai ana ana shi ma za ka sirra وراءه أقول إن أرادني أغنى أضاءت الصفا وأنني وراءه شما كك كور هاء دواون وراءه وراءه و و sai dai mu lura kamar yadda aka yi magana jiya magana mubalaga din nan wara wa a ai kai takalili ne nan gurin wara'ah wara'ah shikenan أقول قل لا أقول قل لا أقول أقول إن الهمزة إن أرادني إن أرادني أراد أ- أراد أ- كسر الهمزة أغنى أغنى وأنه هو أغنى وأقنى أغنى كسر الهمزة كا. بند غيني دكما أضاءت كسر الهمزة كا. إس- أصطفى البنات وإذا مي كسر نكوكو فتحة astafal banati ko istafal banati astafal banati madalla kasirar wannan hamzatu waslin din nan da yazo gaba kafin sad annani kasirar hamza da nun duka da gaba kida wannan kawancin nan kalmar wala malillahi wala malillahi wala wala walakum haka ne ko wala malil wala malil wala mulillahi wala dha walakum walyatalattafu ala allahi zalam hmm. lillahi lillahi kasirar lamun dindika ghairil maghdubi alaihim wala wala dho wala kasirar lamun dinnan musamman ta zo gaban harafi ne na itibaki kuma istilahi kuma gashi mai karfi dhod ko walakum lamun dinnan kasira wal yatalattaf kasirar lamun musamman ta zo gaban to wa ala allahi wa ala la la la kasirata saboda ta zo gaban lamun fakama da sunan Allah illa man zulim ko kuma zalamaka laqad zalamaka za la la din kasira saboda ta zo a gaban harafin kauri mimin ken ah, lamun ah, zaun kai wal mimu min makhbasatin wa ma amar mallahu mawti'an wa marda wa kal wal kamar kaga shi ya fi fasaha a nan wurin fitar da misalan bisa na ibn jazari to rahimakumullah wal mimu min makhmasatin kasirran mimun a kalmar masa ma ma ma masa tun daga mimun dinnan sun makwabci harufan kha'un da sad harfan kauri ko da kuma ma a- ma ma amara amara kasirin alhamza da mimin din nan musamman gara undin na gaba ko ma Allahu mubdihi ma ma Allahu mubdihi ma kasirin mimin dinka mawti'a mawti'a a kasirin alhamzar ka mardo kasirin mimin dinka wal qamar kasirin mimin ta zo gaban kafin da ra'un ko harfin kauri guda biyu wa ba'u barqin bi wa ba'u barqin batilin bihim sabar wa ba'dhuhum ba'dan haka ne ba'udatan batar wa ba'u barkin haka nan barkon ba'un kasirra batil kasirra ba'un still bihim ba'un ma still sabar sabara sabara sabara za ka warra sadara amma ba'un za ka sirrata wa ba'dhuhum ba'dan haka nan kasirra ainun da ya zo da ha'un da suka zo kusa da dod a kalmar ba'dhum da ba'dan ba'uda nan ma kasirara ainun dinka kasirara ta'un dinka kar ka karra su batar batara ba kasirara ba'un dinka kar ka karra saboda ta zo gaban gabanin ta wa ha'u inna allaha fawqaha zahar wal wawu fi yutawquna wa watar kasirara ha'un na إن الله بالغ أمري إن الله كركت إن الله ذا سر هاء دنن musamman ta zo a gaban lamun mufakkama fauqaha kasir ha'un gatan ta zo gaban kafin ko zahar zahar kasir ha'un ta zo tsakankanin harfa guda biyu na kauri za'un istilayi ra'un kuma fakama wal wawu fi sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah sayutawwa wawun za ku lirke wajen karanta ta nan kare kaurara ta musamman ta zo tsakankanin harfa guda biyu na istilayi wanda za ka kaurara su ta'un da kuma kafin ko da kuma watar wa wa watar za ka sayar ra'un ta zo gaban a gaban ta akwai ta wa ha'u hashasa haqqul haqqu wa sinu mustaq wa sinu mustaqimu yastu yasku kasir ha'un a has hasa ha has hasa saboda sadun ahadtu bi ahadtu kasir ta saboda ta'un al haqq saboda kafin da kuma sinun mustaqim mustaqim kasirra saboda ga ta'un na gabanta ta'un ba yastu yastun yastun ya kadu ne yastun bil ladina yatluna alaihim ayatina kasirin sinun yasqun wajada min dinihim maratani wajada alaihim ummatun minan nasi yasqun kasirin sinun din ka saboda kafin wata'u min harad harastum wa harastum wa afadtum wa khudtum kaza wa ma farradtum kasirar ta'un a kalmar harastum da kuma afadtum kasirra adda faun dinka saboda dhad tana da kauri wa khudtum kasirra ta'un dinka saboda dhad dake kafinta kaza wa ma farratna farratna kasirra fa'un farrattum kasirra ta'un dinna saboda ta'un da ta zo gabaninta wa bayyinil mukalkalal musakkana wasalin wa in waqafta kana abyana wa bayyinal wa bayy wa bayyinal mukalkala harfin kalkala ka bayyana da shi ka bayyana da shi a ji shi yadkhulun wa ra'aita an-nasa yadkhulun yad yadkhuluna fi dinillahi afwaja al-musakkan wanda yazo da dauri waslan harf al-wasli wa kana abyanan in waqafta amma harafin istilahi kan kalkala zai yafi bayyanantuwa idan ya tsaya tankalkalin ta fi ƙarfi idan ka tsaya in waƙafta idan ka tsaya wasama'i zatil buruje je je zatil buruje alkhulude de de ta fi bayyanantu a lokacin da ka tsaya ta fi ƙarfi a bisa wuce ko da ke fitowan bayyanantuwar siffa ta kalkala ga harafi ya danganta da ƙarfin harafi ne ka kaman to ka kaman ko ka kaman da su za su fi fitowa kaman ba za su fitowa bisa jimin a bisa jimin وهاء فاصفح فاصفح عنهم وهاء سبح ولا تزغ قلوبنا ووضحه to sai ka ce waha'u fasfah anhum a fasfah a ha a mutakariba ne ko mutajannisa ne mutakariba ne to amma me yasa ba za a yi digami ba wannan karatun mu mun yi mun shi karatu karatun mu shekarun jiya wajen mutum masulani jamil yusharatu an la yakuna almudgamu harfa halqin idan harfa halqin ne to ba za a idgami ba nan ba ka'ida ta idan idgami ta cika wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan kun gane za mu yi amfani da wannan tunda cewa awwalai mithlin wa jinsin za mu idigamin ainin cikin ha'un to amma sharadi kuma sai zo hana ba za a idigamin ha'un cikin ainin ba wa ha sabbihu haka nan sabbihu ga ha'un nan ga ha'un to ba za a idigamin ha karami cikin ha babba ba wala tuzigh qulubana ghailun da kafin rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh ku duba da kyau la tuzigh ku la tuzigh ku amma sai ka wuce da suri ba sai ka tsaya ba za ka izaharin gainun mun fahimci wannan ko la tuzigh qulubana karka ce la tuzigh kai tsaye kai ka idigami da akwai wanda muka sama haka suke yi su abin su a ba idigami gaskiya izhari za ka yi rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh ku la tuzigh ku la tuzigh qulubana ba za a idigami ba وضحوا تو هاء فاصفح عنهم da kuma sabihu da ghainun wadhihu ka bayyanar da su ma'ana azhirha kai kai kai kai izharin su can shi ibn jazib ya ce ni mene wa abin abin da ka ibana ko abana yubinu menin ma'anin izhari lugatan albayan wa bayyinin ghainal latifi yahusha خوف اشتباهها بخاء يخش بخاء يخشى وبين الغين كبتر دا كي إظهار غين التي في يخشى يغشى يغشى يغشى kar mutum ya zo ya ce yaksha ko kuma ya akasin haka a a gainin ya ɗinka ya tabita amma ba kalkala za a yi ba khawfa ishtibahiha bi yakhsha domin yaghsha yagh yagh kata kama da mene gudun kata ta yi kama da yakhsha yakhsha yakhsha kaga na akwai mene akwai hamsu yakhsha akwai hamsu na kha'un ko yakhsha kaga nan babu hamsu sai dai rakawa kawai mun ji shi kuma malamai barakallahu fikum wa haris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma dhalalna wa haris ala sukuni ka kiyaye sukunin da ke kan lamun a fi ja'alna ja'alna wa ja'alna al-laila libasa galibi musamman yara kanana idan kana karantar da su wa ja'alna naumakum karke sai ga suna wa ja'alna to a kiyaye ayi izlaq na lamun din nan ayi izlaqin ta ma'ana bayyanar da ita ayi zaharinta da kuma nun din an'amta an'amta da kuma gainu na ghairil maghdubi al-maghdubi al-maghdubi da kauri sannan kuma ga rakawa da kuma dhalalna dhalalna kar yi idgamun lamun sakina cikin nonon wa khallis min fitah mahdhuran asa khawfa ishtibahihi bi mahdhurin asa wa khallis ka tsantsantar ma'ana ka fitar da shi siffan tsantsa na infita siffan infita na mahzura mahzu zalun ɗinka da sinin ɗin asa khawfa ishtibahi domin gudun kamantuwansa ko kuma kada ya rikit al'amarinsa ya rikitar da mene mahzura sai a rasa gane ka ce ne mahzura da zalin ɗinka sai a rasa gane ka ce ne mahzura koko da zalin ka faɗaɗa ko da za'un to sai mun kiyaye zalin kaga murakkaka ce kuma munfataha ce amma mahzura za'un anan ita mai ce mutbaka ce musta'ala sannan kuma mene mufakhama sannan asa asa s- silin ɗinka a nan asa murakaka ce ko mustafila ce murakaka mustafala mura- murakaka amma aso sod ɗinka a nan fa musta'ala ce mu mu- mutabaka kuma murakaka mufakhama wa khallis al-fatan wa kasan warada min qabli dhammin khawfa an yattahida wa haris ala shiddati wal jahri biba wal jimi wal jimi nahwa habatin wa hubbiba wa khallisan fathan ka kiyaye duk inda kaga fataha ka kiyaye ta ka fitar da ita da kyau wa kasra haka ne idan ka kasra kuma ka fitar da ita ma da kyau warada idan suka zo min qabli dhammin fatahan nan ta zo gabanin gabanin dhamma kasar ne ita ma ta zo gabanin dhamma khaufa khaufa an yattahida domin kada su haɗu ya zama kaman fatahan nan da da wawun din nan ya zanto ka eh, dhamman nan kaman jinsu jinsu su da to kamar misalin fasayak fika humullah fasayak fika fasayak fika hu ka hu ka ba ga fata ba hu ba ga zama ba fasayak fika hum to ka kiyaye wannan kafin ɗin ka fitar da fatansa da kyau gwamma da ke kan ha'u da ke kan ha'un nam ka fitar da ita ma da kyau wa nabalukum wa nabalukum wa naba wa na wa naba ka babu tana da kalkala ko a'a liyabaluwakum liyabaluwakum ya tana da fata ko masha Allah liyabaluwakum lu wa lu wa lu lamun tana da dhamma wa tana da mene fatha to ka fito da kowace harkan da kyau a jita liyabaluwakum kamar haka shine ma'ana wa khallisan fatan wa kasran warada min qabli dhammin khawfan khawfa an yattahida wa haris ala shiddati wal jahri bi ba ka kiyaye siffan jahar da ba'un ga harafin ba'un ka kiyaye siffan shidda da kuma siffan jahar ga harafin ba'un wal, wal jim da kuma jimin nahawu habba habba kar ka zo ka ce kama sali habba habba a kama sali habba ba ba ka yi mike ne yanzu ka yi jihar ka fitar da ita da kyau da kuma jimun a hubbiba hubbiba hubbiba hubbiba hubbiba a hubbiba hubbiba ورب الص- ورب صبرا وابتغى وربوا والفجر واجتثت وحج فجوى rubba ko ruba rubama rubama rubama yawaddu alladhina kafaru rubama yawaddu rubba ka fitar da bawon dan ajita da kyau sabara saba saba saba aji bawon dan ka da kyau wabtagha faman ibtagha wara faman ibtagha ka fitar da bawon ɗinka da kyau a jita rabawa rabawa rabawa bawon ɗinka ta fito da kyau ko rubuwa wata kira da wal fajr wal fajr wal fajr wal fajr wal fajr wal fajr a fito da ka fito da jimin ɗinka da karkaranta domin tana da shidda jimin ɗin ko na'am ujitu sad uje ujitu sad kar kuma kai hamsu uju ujitu sad uju ju ju aga iska ya fita yi to kaga ka bata hamsu kuma bata da shi وحد أجعلتم سقاية الحاج مثالي ولله على الناس حج البيت حج حج فجوة وهم في فجوة منه وبين الضاد بنحو الضرة وذاء في وعظت حيث مرة وبين الضاد كبين الصفة ضاد بنحو فمن اضطر kun ga anan waɗansu su suna idgami ne famanidurra tur famanidu famanidu ba ba daidai bane ba la yi daga mulka wifil kawi anan dawad kawi ne tawab kawi ne ba to ba za a idga musu ba ko kuma aka wa ma famanidurra famanidurra famanidurra famanidurra zaka izharin dawad ne ba za ka idgami ba na'am da za'un قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أوعظت أوعظت سكا كي إزهاري بذا إدغام الظاون شكين تاون با متين يتشي أوع أوعدت أم لم to ai ya kuma kuma wa'ada kenan wa'adtum kaga karma ta canja gaba gida to kaga wannan malamin din ba zai zama fa khafi ba jali zai zama Allah ka sa mu dace watan duk irin waɗannan asali ya samo ne ya samo asali ne daga Ibn Jazari shi kuma ya kula da kurakuran da ake aikata ne a lokacin shi yasa sai ya bude babin yake ta tambihi akai to alhamdulillah malam shi ma sai ya biyo bayan shi still kuma ya karo mana waɗansu misalai to Allah ka sa mu dace na'am haisu marra duk inda ya zo a cikin alkur'ani اضطر لكم وعظتا وشد وش وشدة الكاف وتا كشرككم وتتوفاهم وفتنة لهم الله كريم لك فتنة da shidda ta kafin ka kiyaye sifin shidda na kaman shirkikum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kiku kikum ka fito da shi kiku kiku kai izaharin sa haka karka yi faɗi wani radda wani da raunin da zaka cire mai shidda tatawaffa tatawaffa tata tata tata tatawaffahum fitna fitna fitna kaga akwai hamsa kan ta'un ko fitna tallahum wa bayyin al-idbaka id adgamta ahadtu faradtum la in basafta a nan ma da kyau sai mun kiyaye saboda yan uwa dalibai wani wani zaga suna idigami ne kai ko kana ta izahari shine malam yake ce mana wa bayyana itbaq bai ka bayyana da sifar itbaq in adigamta lokacin da kai harafin kai idigama harafin itbaq a cikin wani harafi na gaban sa idigami naqis ka misali mene ahabtu ahabtu ahabtu watan kaman zaka ce ahabtu amma karkarin ne kawai ba za a ji ba idigami na kis kenan ahabtu ahabtu mun bancin nan ko sai ka wuce da sauri ba tare da ka tsaya ba farrabtum farrabtum farrabtum farra farrabtum shi ma karka idigamin ta'un cikin ta'un a da yawa ma nan da yawa wallahi sai an zo musabaka kaza ga ana ta danja ana ta duluji wani ma sai ya ce Allah sarki don Allah ka dubi da yaro yake tilawa amma dalibai ayin alkalai sun sashi a gaba ba su san makarantar su ne ko ai duk ba malam makarantar su ne wani zaka ji ka ka- ka ji zai magana kala kala mana a idigami za a yi amma ba kamil ba naqis ka gane ka lura da kyau inda ba za a yi ma idigami kulliyan ba to kalkala za a yi to idigamin nan shine ya hana kalkala watan kun ga hukunci ne suka haɗu kamar haka a gurin na farko basabta basabta akwai ta'un ko kaga mukalkal ne da ya ce min can wa bayyanan mukalkalan in sakana to ashe za mu ce basato ta kenan alhalin idan muka ɗauki idigami a- an- amfani da a ƙa'idar idigami to ta mutakariban ne ko kuma tajanisani hadde yau dai mutakaribani ta kara ba makarajan waktalafa sifatan matajanisani ko to to idan mun dauke shi matajanisani kaga ko ta in muka duba da kyau a nan gurin ya kamata ne a yi idigami tunda sakanal awwalu wata harraka sani ya zama sagir ko to amma saboda tawun anan tana da harafin tana da sifar itma to idan aka yi idgamin to a cikin ta'un zai cire mata isti'la'i da itbaki to in aka cire isti'la'i da itbaki kuma ta koma harafin mene ta'un dama siffa siffa shine bayan makaraj da to da ta da dal ai maftin su ɗaya ne siffa shine bambanci tsakankanin to da ta harafin to yana da isti'la'i kuma yana da itbaq saboda haka ba za ba zai yi kai idgamin sa cikin harafin da bashi da irin siffan ba sai dai wanda yake da irin siffan misali in za a yi to saboda haka idan ka ce basatta basatta da ta'un mai shadda to yanzu automatically to ka cire mishi istila'i ka cire mishi itbaq to shikenan kaga ka canja kuma kalman ga baki da Allah ka sa mu dace wa alaikum salam eh saboda isti abin nan waɗannan sifofin ba na'am kuma ana ita wannan kalma kamar a wani wamshi hmm.
gani ake a wajen kamar al'ummar siyari da cikin turatun ashirar ya kawo cikin gani da in ba sakta cewa za a yi kamun bawon a cikin haka yake haka yake ai ko ni ma yanzu za a yi riga min amma naƙis za a yi ai naƙis ne za a yi ba kamil ba ne kun gane idigami za a yi wannan kowace ruwaya ma akwai shi amma naƙis ne za a yi kun gane shi yasa ya ce mana wa bayyinil itbaq ba nan bayan ba yana nufin izhari bane a domin idan an yi izhari sai ya kalkala kenan kun gane so bayan nan shine zaka tsawa din kai ne a cikin furuci kawai zaka zaka rike mafitar sannan sai ka je kan ta'un ba amma ba zaka idigami ne kamil ba a ba zai idiga ba idiga- domin an yi idigami kamil zai koma fa wa'atta ne to shukran barakallahu fikum haka ga kalmin ko to zai koma basatta haka ba zai koma basatta yanzu duk wanda ya ga wannan basatta zai taba tunanin daga basatta ne ka gani so za a idigami ne nakis idigam idgamun naqis ne insha Allah ta'ala kowace riwaya ce to Allahu alam na'am na'am sai na ni malamai na'am wa fi anaf alam nakhluqukum alwajhani alidgamu dhu tamami wan nuqsani wa fi alam nakhluqukum alwajhani wal wajhani fi alam nakhluqukum amma alam nakhluqukum akwai fuskoki guda biyu kun gani anan shi nakhluqukum akwai fuskoki guda biyu sabanin basatta ahatta farratta mun gani ko al'idigamu na farko a afon fuskokin guda biyu shine idigami amma idigamun a hukuncin farko shine idigam zutamami al'idigamun tam na biyu kuma shine mene al'idigamun dunnukusan bi ma'ana al'idigamun nakis idan ka zo ga yadda za ka yi naƙis ɗin nan kamar haka alam na lukum lukum lukum zaka kai ba za ka ce alam na lukukum ba za ka ce luku ba ma'ana ƙarar ne kawai ba za a ji ba kawai sai ka tafi kan kafin alam na lukum min ma'in mahin alam na lukum lukum lukum lukum mun banci wannan ko za ka bayyana da isti'ila'in da ke kan qaf lukum kamar haka in ka yi idigami kamil alam na lukum lukku lukku kamar yadda za ka ce fakku fakku na mala Sorry, dama alaikun satula da nake karantawa Mhm.
a wajen rubutu wajen wannan gida wannan yawon na'am damu sai na ga ah, sun sanya shadda a wajen kawo wannan ciki wannan alam na lukun din masha Allah to in ka ga an sa shadda kan harafin kafin kawo kawo din
a to a insha Allah ka ka dai kara duba dai bai ka a ka kara duba shi tabbas na duba zan dai nuna maka na- akan kafin haka na gani shi yasa ni lokacin na dan to ka zo da shi gobe da Allah a cikin wannan littafin ne zan in aka fara wannan insha Allah a a wannan a kuskure ne na na bugu insha Allah kuskure ne na bugu ka ina a zan nuna a to ai kaga ai, a, ma'ana ba wai na ce baka daidai bane idan haka ne zai zanto abin nan khatau matba'i ne wannan insha Allah eh ba za a idigami ba tabbas na duba ina so a afwan ba za a sa shadda akan kafin ba akan kafin ne ya kamata sai a sa shadda domin in an sa shadda akan kafin to yana ne zaka idgamin harfin kafin cikin kafin idgaman kamilan kenan kamil kenan idan kuma ba a sa ba a sa abin nan ba to kana da fuskoki guda biyu zaka iya karanta su ko ka karanta kamil ko karanta naqis to amma ku duba basafta farradtum ahabtu waɗannan duk fuska dai ne kawai idgam naqis ne kawai babu kamil mun bance nan ko me yasa saboda me yasa a waɗannan kalmomin za kake da fusko- fuska ɗaya amma nakhluqukum kake da fuskoki guda biyu saboda nakhluqukum qafun ai istila'i ne ko to wannan babu matsala amma wancan to yana da itibak ko to kaga idan kai idgamin cikin ta'un to automatically ka cire itibak din kenan to itibak kuma siffa ce lazima daga cikin sifatul huruf ina ji ai mun gani je ko to Allah ya samu dace
kazali kunan da ya ce ni maman na rikice na ta kora ya kaufe na'am sai ce ramna abdukku kaga inda shi yasa ni a kuskuren bugu ne wannan eh kuskuren bugu ne cikin bugun ni ma nan ka ja layi yawa a'a na ka san ja layi yau ai shi ne ma ne ne tunanin cikin qur'ani ne sosai kwa eh a wannan kuskure ne gaskiya ai ma kaga babu kafin dan ai eh babu kafin ai shi yasa lokacin eh ko Allah mu gaskiya kuskuren bugu ne insha Allah eh kuskuren bugu ne insha Allah ta'ala shafi nan nawa kace 34 ko wajen idigami wanda yake da sharhin accessibility shafi din zai ga misalin shafi na 34 ni ma gashi gashi ana ni ma wa tuqra'u alam nakhluqukum kafin ya kamata a rubuta a gurin ba kafin ba ka gane kafin ya kamata a sa so mu canja wannan kafin din sai mu sa kafin a gurin kafin mu shaddada shine kawai ya kuma nan istilahi sifa ce lazima ina ganin ai malam mun gani mun ga sifofi guda biyu ko lazima da arida ko lazima din na kashi biyu zatul abda da kuma ma'ana zidda lahu ko na'am Mm. a to ai dalilin idigamin shi ya hana dalilin idigamin ko kuma kafin ɗin an ƙara bata wata martaba ne shine aka samu daman idigamin kafin cikinta cikin kafin ɗin Eh, idan muka duba cikin waɗannan ilal littafan da suke bayani akan ilal qira'at duk za mu gani insha Allah kaman al-kashfu an wujuh al-qira'at wa hujjahu ila laha kama al-muwaddih fi ilal qira'at kama al-hujja fi al-qira'at as-sabi li ibn khalawahi kaman tala'iul bishr duk za mu gani Allah ya samu dace to bari mu sauri na'am to za mu juya? to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk